أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka an ba baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake kama wannan wuri mai albarka cikin ɗakin Allah tare da bayan Allah masu albarka da za mu ci gaba da tunatarwa cikin sha'anin addinin mu addinin musulunci alhamdulillah in ana tunaran nan mun yi darasin mu na biyu wanda muke yi bayan sallar magarba na juma'a bayan koma da muke wannan karatuttuka na gyaran addininmu kuma rannan mun kwana a cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya mana bayani akan idanuwa guda uku wa'inda suke wuta battacin su idan da aka rantse ta game da kallon haram na Allah da idan da ta yi kuka don tsoron Allah da idan da ta kwana tana yin gadi don ɗaukaka addinin Allah. Alhamdulillahi, to shi ne ya ci gaba da bayanin cewa hakanan ne la ya yuzu lahu bi halitta baga shi mukallafi ma'ana baligi mai hankali an yi uzi ya akahu ya cuci dan uwan shi bin nazari ta hanyar duba wala da ghairihi ko ta wani duban ko ta wace hanya dai ba a yarda ba ka cuci dan uwanka musulmi to yace illa an yakuna fasiqan mujahiran lil kaba'ir sai dai inda zaman to fasiki ne ma'ana ne saban Allah ne ko mujahiran lil kaba'ir yana bayyana manyan saban irin su shan giya da su zina da wasu abubuwa wanda suke kama da haka yana yin kuma yana bayyana su a fili dan abubuwan da suke koyi ba a yin bincike a kansu kuma ta nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla al bawatin mu muna aiki ne da abubuwan da suke na fili shi kuma Allah shi ke jibinta abubuwan da suke koyi hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sanar da shi ilma mutanen farko da na ƙarshe da abin da yake koye da na fili to in mutum ya zo mishi bayani abin da yake na zahiri annabi da shi yake aiki sai kyale mutum da abin da yake na batini to da haka in dai sako ne wanda yake na zahiri yake bayyanawa to yanzu wannan wala naqdar ala uqubati kuma bai da ikon ya mishi hukunci kai ba iko bane ba baban shi bane ba wani mai kari bane akan shi baka iya kamishi hukunci wala ala mu'izatihi kuma ba ya iya mishi wa'azi ya ɗauka au kana la yaqbalu mawa'iz ko kuma bayya amsa wa'azin ma aka mishi yanzu wannan fa yajibu hijran ko inda yake a wannan lokacin ya ya wajaba ka kaurace mishi kawai ka bar shi tunda ba dole sai ka zama tare shi ba wannan kuma shine mafi ramin imani da kuma akwai ayoyi da hadisai wanda suke karfafa duka wayannan maganganun na zamantakewa da abu da mutane da cewa ka a cuce su in kuma lalataccen mutum ne a kaurace mishi akwai aya wanda Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul hud yake ta wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum nar kar ku karkata ko ku dogara zuwa waɗanda suke masu wanda suka yi zalunci to ku ma sai wuta ta shafe ku wani iyaz billah kaga ashe da aka ce in yi zaman to fasiki ne mai samu Allah da yana bayyanawa a kaurace mishi to addinin eh aya Allah ma ta yi nuni zuwa haka tunda Allah ya ce kar ku karkata ku kar ku dogara zuwa waɗanda suka yi zalunci kar ku zamanto kuna tare da su ku dogara da su to idan ku karkata zuwa gare su fa tamassakum an-nar kuma sai wuta sai ta shafe ku wal iyad billah tunda duk yadda za a yi mutum yana tare da mutum to halin shi yake dauka kai yana daukan kirkin ka in kai na kirki ne kai kuma kana daukan lalacin shi in kuma lalatacce ne in kuma lalatacin ne biyu Allah kiyaye suka gamu to lalacin sai ya yi karfi in kuma na kirki ne biyu suka gamu to kirkin sai ya kai matuƙa da kowa sai ya ƙara kowa to da haka mutum ya yi aboki na kirki wa fil hadisi kuma cikin hadisi ya zo annahu alaihi salatu wassalam cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala ya ce la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun wannan hadisi wanda ibnu majah ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tusahib illa mu'mina karka abokanci sai muni ya gane ko zancen da muka yana abuta karka abokanci sai muni ne mutumin kirki shi zaka dauka abokinka wala ya akul ta'amaka illa taqiyyun kuma kar wanda ya ci abincinka in ba mai tsoron Allah ba to shi muni ne ka abokanci muni ne abin da ce ma abuta shine wata soyayya ta musamman ba wai idan sani ba sanin mutane wannan ta aka yi mutum ta aka yi irin sani kai da yawa mana ka san mutane da yawa wanda duk kaga mutum sai wane wane sarraf duk sun san ka kafin su wannan da yawa ake so a yi saboda sha'anin rayuwa ne yau da gobe akwai bakin ciki akwai jaje akwai farin ciki akwai murna akwai abubuwan da zaka buƙaci jama'a wannan hulɗa zaka yi duk inda ya musulmi ne kowa ka yi hulɗa da shi ana so ka san mutane da yawa amma wannan ai ba abu ta wuce wannan irin sani ake ganin su sannan akwai aboki shi aboki kaɗan na ake yi aboki shine wanda zaka lalace shi ko da yaushe kuna tare kana son shi masoyinka ne kana son shi yana son ka to yanzu wannan kaɗan ake ba a yin yawa kuma sai ka zaɓi na kirki ne wanda annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin su hallo sai ka ɗauki guda sai zama shi kuma aminin ka ne to shi ko aminin ka shine wanda tsananin soyayya da yake maka yadda ba zai cuce ka ba a gaban idanka ko a bayan idanka bai cuce ka yadda zai kare ka a gaban idanka ko bakka nan ba zai yarda a taɓa ka ba kuma duk abin da za ka yi mishi zai maka kyakkyawan zato bai yi wa ya ce a wani kaza ne nake da ni sai dai wani abin alkhairi zai raba da wannan abin ne ɗaya da ake kuma wuya gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da yana ga ma sahabban shi menene ake nufi da amini sai ya ce musu ina so in za ku zo masarki na mallaki na gaba da za a yi kowa ya zo mini da amini shi kar wanda ya zo na in ba da amini shi ya gaya musu amma yadda amini yake da wuya ake ba da misalin amini yanzu amini in dai mutum aminin ka ne da a ce za ka tardo shi da matarka a saman gado suna kwance shi ga suna kwance ta a kwance in dai aminin naka ne kawai ba ka sa a rai ta mutu ne suke za ka ga tana yawa ya zo ne kawai yana shin barci cikin ɗaki tana cikin duhu shi ma ya kwanta ita ba ta kashe shi ganta duk wani abin da zaka yi na musta sai ka fitar da shi in dai aminin naka ne to kaga ai yana da wuya sannan kuma abu mai wuyan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya zamanto kuma kai yadda ka ɗauke shi amini shi ma haka ne ɗauke ka amini to shi ne amini kenan kai ko ka mashi irin wannan kyakkyawan sa in shi bai maka ba har yanzu dai ana nan to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama yake na da amini shi sai ya zamanto kowa irin abubuwan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na me ake nufi da amini kowa ya sai gida ya shiru ya ce kai ni a ganin na wani shine amini sai tashi ya tafi gidan shi ya tashi da gidan shi kuma ashe shi ma ya yi tunani ya ce kai ni a gari na shi kuma ya ce wurin wani wannan ya ce wurin wani shi kuma ya ce wannan haka aka yi ta yi mutum direct suka dace dan ka san amini biya gare shi sai na abubakar da ya tunani ya ce kawai ba kwa bane amini na umar ne shi ma umar da gidan shi da ya tunani ce ba kwa bane amini na abubakar sun tawa a hanya kawai ya saka mu sannan suka ne suka zo fara musa sallallahu alaihi wasallam to amini yana da wuya eh amma kwatanta ake yi ko da ba a samu aminu ba a samu amin amin ko wanda ya ɗanyi kama da aminu eh aka ce aka rasa abu bari ta sai a ɗan nemi wake wake to in za ka yi da sani kai da yawa in za ka yi abu kai kai kaɗan na kirki sannan kuma a cikin suka zaɓi wanda shi ne a cikin su har lokaci amince da shi ko da bai zama aminu ba kuma Allah ya zama aminu to alhamdulillah sannan kuma wani hadisi shi ma wanda ke ƙara ƙarfafa cewa abuta tana da muhimmanci ko ta kirki ko lala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ta la yuhibbu rajulun qauman illa ushira ma'a wani namiji ba zai so waɗansu mutane ba inji Annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ku an tada shi tare da su ta gani ko kenan ka yi kokari ka zanna da mutanen kirki irin mutane ka riba ka kawo masu ambaton Allah wanda suke zikirin Allah wanda Allah yake turo mala'ika hadisi in ka tace Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya bayani Allah yana turo mala'iku su zo suna diba su su ga halayen su manzo Allah su kuma yace ba a taba samun mutane su zamna suna ambaton Allah ba a wani wuri daga cikin wurare sai mala'iku sun zo sun kewaye su sun lullube su kuma rahama Allah ma ta zo ta lullube su sannan kuma Allah zai ambace su a wajen mala'iku to shine an ce irin labarin da mala'iku suke zawwa in suka ga masu ambaton Allah suka koma suna ga ma Allah ai mun same su suna kaza suna zikiri suna iska ce amma mun ga wani mutum wanda yake zamna tare da shi ba zikirin da yake kawai da wata bukatar shi ta kashi sai ya zo ya zamna kusa tare da su amma shi ba zikirin ba ne sai Allah manzo Allah sun sai ce Allah sai ce hum qaumun la yashqa bihim jalisun ko la yashqa jalisun kamar dai da nasu ne sai manzo Allah yace Allah sai ce su wa'annan masu zikirin Allah wa'ansu mutane ne wanda me zama da su ma bayya kafi suka ji iko na Allah kenan shi kawai dalilin kirkin su ya ga zama tare da su shi ma an gama shi aka ce duk abin da ake musu nan Allah ya ce na musu kaza na gafarta musu na yi musu kaza na yi kaza da ya ƙi da zana ne sai mala'ikun suka ce amma akwai wani shi wanda ya zo shi ba zikirin da yake kawai zama Allah ya ce shi su wa'annan mutanen mai zama tare da su ma bayyana da su ma haddasa haddasa ya zama shi da haka duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka zauna da mutanen kirki sannan kuma yace to yace wajibu alaihi shaddu jami'i jawarihi mastata yanzu can ba ai mana zancan to kiyaye bakin shi ya kiyaye idan shi to dan kakkai zaton su kadai ake nufi sai malam ya asali yace kuma ya wajaba akan baliyi ne hankali kiyaye wani dukkan gabobin shi ba baki da ido da sauransu dukkan gabobi ya kamata ya kiyaye su mastata'a iya yadda zai iya ba tura ma mutum abin da zai iya ba amma iya yadda zai iya ya hana idan shi ta kalli haram ya hana bakin shi ta haram ya hana kunnen shi ya haram ya hana kafar shi ta tashi ta yi wani haram ya hana cikin shi ya ɗauki wani abin da yake na haram ya hana gaban shi ya yi zina ko wani abin da yake na haram duk dai gabobin shi kowanne amana ne Allah ya ba mu kowace gaba daga cikin su kuma kowannen su sai an tambaye mu amanan da Allah ya ba mu to shine yace kiyaye gabobin shi dukan mastata iya da zai wa an yuhibba lillahi kuma wajibi ne akan baligi mai hankali ya so dan Allah in zai yi soyayya to ya tabbata ya so mutum ne dan Allah ba dan dan garin ku bane ba dan dan kabila ku bane ba dan dan kungiyar ku bane ka gan shi kawai mutumin kirki ne mutumin Allah ne dare ne wannan kake son shi to irin wannan son shi ne amfani kadai a wurin Allah sannan kuma yace wa yabghada lahu sannan kuma ya ƙi dan Allah ya so mutum dan Allah kuma ya ƙi mutum dan Allah kenan kar ya ƙi mutum dan ya maka wani abu ko ya ƙi a ka ƙi shi dan ka ga ba mutumin Allah ba ya bar hanyar Allah ko da makusancin ka ne kawai ka bar shi ka ƙi shi wancan kuma ko da maƙiyin ka ne amma ka gan shi mutumin Allah ne to ka so shi wannan abun biyu babu ibada wadda take tantagariya babu garwaye a cikinta kamar wannan biyu na sha gaya mana muhawarar da Allah ya da annabi Isa annabi Musa alaihi salam ko manzon Allah yake ba mu labarin da ƙarshen magana Allah da kanshi ga ma annabi Musa menene aikin shi shi Allah wanda fir ne bai game da komai sai Allah ya ce ma annabi Musa hal walaita li waliyan am adaita li aduwa wai shin ka so mini masoyi ko kuma ka ki mini maƙiyi ashe a so masoyin Allah ko kuma a ƙi maƙiyin Allah to a wurin Allah ma babu aiki wanda ya fi garanti kamar wannan shi ne aka ce baligi ya so mutum dan Allah kuma ya ƙi mutum dan Allah wa yarda lahu kuma ya yarda dan Allah in aka gan shi yana murna yana farin ciki ya yarda da wani abu to an yi wani abu ne wanda Allah yake sai dinga murna ya yarda da shi wa yarda lahu kuma ya dinga yin fushi dan Allah in aka gan shi ya fushi to an taɓa wani abu ne na Allah kamar yadda halin manzon Allah ke sallallahu alaihi in ga ga ya farin ciki to an kula da Allah in kuma ana so a ga fushin manzon Allah to a taba Allah yanzu ne za ka ga ya fushi duk abin da za a ma manzon Allah sallallahu alaihi gani da shi kanshi bai ya fushi amma ana taba doka Allah sai ka ga ya fushi sallallahu alaihi wasallam to haka ake so ma mu wannan sawun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai fushi dan Allah ka yarda kuma dan Allah wa ya'muru bil ma'ruf kuma ya dinga horo da aikin alkhairi ba sai malami bai ke nasiha ba sai malami da yake mu'azzi ba sai malami da yake yin horon mutum yayi wani aikin kirki wa ya'muru wa yanha 'anil munkari kuma yayi hani da mummunan abu wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni wa law aya ku isar da daga ni ko da aya guda ce abin da dai ba a so kamar da ran na faɗi shine wala taqfu ma laysa laka bihi kar ka bibi abin da baka da sani akan shi wanda a yanzu mafi yawancin masu wa'azi da malamai akan shi mutum sai ta karambani abin da bai sani ba saboda neman gwaninta ko neman suna a wurin mutane ko wani abu to shi ko wannan halin yana daga cikin abin da yake sa mutum ya zama to cikin farko wanda Allah zai rusa azaba a ranar tashin kiyama malamin da yayi wani abu dan ya burge mutane ko wanda yake yi yaki dan ya gwada musafunta ya burge mutane wannan sune wa fiyaz billahi farko wanda Allah yake sa su cikin wuta gabanin kowa kamar da hadisi ya don haka in dai ka tabbata abin ka kiyaye shi ka san shi baka da shakun komi to ba sai malam ba annabi yayi umarni ga kowa yace kowa ya isar da ko da aya guda ne da shi amma in baka san ma'anar sa ba to wannan mutum ya hankali sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu an taba tambaye shi akan wata ma'anar wata kalma wadda ake mata abban wa fakihatan wa abba a cikin alqur'ani kalma ce wadda ba kalmar larabci ba ce wata kalma ce ta wani harshe Allah ya dauka kuma ya sa cikin alqur'ani shi kuma sai na abubakar bai taba jin manzon Allah ya fassara wannan abban kin nan bayana wani lokaci sai wani tambaye shi ce wai a lokacin yana shine amirul mu'minin sarkin mu'minin bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ake nufi da abba yace wallahi ban sani ba to sarkin mu'minin yau yanzu kai a matsayinka na shugaban mu ne halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kai kamata ka yi kokari ka gane wani abu gani da wannan kalmar ko kwatantawa ne kai ka ce kai a ganin ka kalmar nan ka za a ce kawai ko da haka shi ne ya kamata shikenan sai na Abubakar sai yi hushi da wannan magana da wannan ba Allah bai yace ashe kai yanzu haka na mana irin wannan zaton cewa ni zan fassara wata kalma ta Allah ba tare da na san me take nufi ba yanzu idan ne wannan abin wata ƙasa ce za ta iya mana inuwa ko kuma wata ƙasa ce wata sama ce za ta iya mana inuwa ko wata irin ƙasa ce za ta iya ɗauka na saboda girman laifin da laifi in na fassara kalima ɗaya tak ta Allah amma ba akan ma'anarsa wannan fa halifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sai daga baya kabiloli da suke ta zauwa ana ta tambaye ana ta tambaye ta aka samu wanda ta dace da harshen su ne kuma suka fassara kalima amma gabanin wannan sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu bai yarda ya fassara ta saboda kawai bai sani ba to wannan shine bi maganar da Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi kar ka bibi abinda baka da sani game shi amma abinda kana da yaqini kama matar ka nasiha ko ɗanka ko abokin aikinka ko abokin tafiya ma cikin mota duk wanda ne ka san in kai abin zai amfani to kai ma wakilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shine yace to kenan abinda ake nufi da wannan maganganun malami akhdari يعني أبدا أكله أنه شيء لمر يجب على المسلم يا وجب أكم مسلمين أن يحفظ جميع جواره يكي يعني دكا قبوليش عن جميع المخالفات جميع دكا أبوال لسي نسابة ما شأن الله ولا معاسي لكما دي سابه ويستعملها كما يأنفاني دون نقبولين ناشي في الطاعات كان أبوان بين الله بقدر الإمكان والودن إياوة والاستداعات لكما دي إيقوني gabobin nan hiyar lisanu su ne harshe wal ainani da idanuwa biyu wal uzunani da kunnuwa biyu wal yadani da hannuwa biyu wal rijlani da kuma kafafuwa biyu wal batanu da ciki wal farju da gaba li'annaha saboda duka wannan abu wada'i'ul lahi indahu abubuwan ajiya ne na Allah a wajen shi baligin da mukallafi kowa ajiya ne aka bashi wa huwa mas'ulun an jami'i a'maliha kuma za a tambaye shi akan dukkan ayyukan su duka wa harakatiha da motsinta wa sakanatiha da kuma zamanta yanzu kuma sai kawo ayoyi da hadisai kamar da a can baya wanda suke karfafa akan wannan maganganun da aka yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda yake mai girma da daukaka ya ce to sai ka aya da mun karanta dama a ranar ta yi daidai kuma da nan yace inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula lalle ne ji ko kuma kunne wal basara da gani ko kuma ido wal fuada da zuciya kullu ulaika duka wa'annan kana anhu mas'ulan ya kasance abin tambaya ne akan sai an tambayi mutum kunnan ka me kashi da shi idan ka me ka kalla da shi zuciya ka kuma me ka kunsa mata to wannan duk Allah ne ya faɗi yake sai an tambaya akan su kaga ashe wannan ya dace da abubuwan da malam duka ya sai da shi akan su وجاءت الحديث sannan kuma ya cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace kutiba ala ibn adama nasibuhu min az-zina wai ɗazu da aka ce mutum yake kallon shi zuwa haram da shuraren abin da yake na haram da sauransu manzo Allah sosai ne ce an rubuta ma ɗan adam kowane ɗan adam an kaddara mishi akan shi nasibuhu raban shi min zina na daga zina ba na in dai akwai zina da zai to an rage an rubuta mishi ita akan shi ita fa huwa mudrikun zalika la mahalata manzo Allah sosai ne ce shi sai ya riski wannan abin nan da Allah ya rubuta mishi la mahalata babu kawai al'ainani manzo Allah sun ce idanuwa biyu zinahuman nazaru zinarsu ita ce duba zinar idanuwa ita ce duba matar da ba taka ba sai ka sa ta gaba kai ta kallanta kana ta kallanta har kana jin ko baka jin dadin ma kallanta kawai wanda ya fice kallon nan na fari wanda kai ma ganin da ne kai ba nihi ba kai to daga ka kara na na haram ne balle na uku balle na hudu balle abin da ya da haka baka kallon matar da ba taka ba ko wani abin da Allah ya haramta ko filin wanda suke na batsa ko kallon tsiraicin wani ko zuwa kallon wani abin da dai Allah ya haramta ko wani caku caku duk wani abin da Allah bai ra'a kalle su tunda abubuwa ne wanda ake saban Allah ana yin abubuwa na ashar an gama maza da mata ana cuɗanya ana wasu abubuwan da Allah bai yarda da su ba to in mace ce mutum ya kalla to manzo Allah sosai yace kallon da yayi su idanuwa shine zinasu wal uzunani manzo Allah sosai yace su kuma kunnuwa biyu zinahumal istima'u zinarsu ita ce shurare yana shuraren firan mutum yadda yadda har zafi har su birge juna to ka gani akwai wanda za su dinga yin fira da mace ya tafi ya dinga fira da ita dinga shin daɗi ya dinga shin daɗi ita ma tana jin daɗi yana ta wai budurwar shi da ita tana ta saurayin ta ne har ma akwai wanda iyayen da su ma sakar karu wanda suke goya ma iyansu baya waya a ce wannan budurwar shi yake shekara biyu shekara uku shekara biyar akwai wanda an san su a unguwa fa kowa ya san su shekara da shekaru ba mata shi bace amma kullum sai ya zo gidansu wai kuma uwan su mata izini da huzo wai suna jira to mutane ne kuma mutane kuke kuna neman albarka ba mata shi bace bayan manzon Allah sun ya ce ba idu baina anfasir rijali wan nisa'i ku nisantar da tsakanin lumfashin mazaje da lumfashin matashi wadda aka ce ma za ka aura irin wannan da muke na al'ada kullum a ta zo wani ba haka na addini ne kullum kullum tunda ba ta rage ta zama ta kawo amma an maka izini ka iya ganin ta dan ka ga sifarta ka yi hira da ita ka shi halayenta ka ga irin yadda kamannin da yake in ta burge ka ko wani abin da zai sa son ta yarbu gane da kai ko wani abu ba a ce ba ka auri mace ba ka ganta ba ana so ka ganta ka ga irin ni'imar jikinta da kyawunta da komai da komai ka ga kawahuwanta da hannuwanta da fuskarta duka shi ma aka ce a yi taka tsantsan wajen hira har ta aka yi karke hira da ita kai kaɗai tunda ba a daura muku aure ba a samu wani yaron da ba sakare ba ne wanda a yi abin da bai sani ba kuma ka gane hankali kwarai wanda zai hana su hira haka wani musulunci ce a yi dan dai kawai Allah ne da rahama shi abin da zai rage ya lalace kwarai amma watan ba sadaki aka yi ba komai ba wai sun to kullum suna hira har sai hau kan moto ita tana da ganin shi na daga wai budurwar shi kuma uwayen da sun sani uwayen su sun sani kina ya kamata jin tsoron Allah albarka neman ta ake to firan nan da ko kuma a salula ya kunna salula ita tana wani yana tai suna tai suna tai wai har yana jin daɗi wani lokaci wani da ya mun tambaya to suna aka yi wane ne ana wane ne har ya zubi da wani abu ya ne azumin shi ke kai shegantaka wai salula da suke hira da ita tana wani gari kenan kaga manzo Allah ya gaskiya sallallahu alaihi wasallam da yace kunnuwa zinan su shine shi shi wannan dalilin ji ka har ya bata wannan shi yau na ni gani mata ya ne tana nace mishi mata ka sai a wai wai biwar shi kai mashi ganna to ka gani wannan bai dace ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idanuwa zinatta kallo kunne zinatta shurare al-istima'u kenan wal lisanu halshe kuma zinahul kalamu zinashi take zance zance kenan yanzu akwai irin filan nan wadda can baya yake cewa wannan zulkilin ajrabi ko kuma gabari wattala zulu bi kalamiha kallon mace mani san ce ka haramun ne sannan kuma ka daɗa zancen da haramun ne to ka gani wannan ya zo daidai da wannan zancen na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zinar harshe shine fira talazzuz da karami hannan ba ana nufin ka ji daɗin zancen mace mace in sai zance ka ji daɗi haramu ne ba aka ake yi ba in kai ne shahawan ne mai jin daɗin ne mai zai hana ka ka ji daɗin sai magana ko Allah ya kaddara ma kana shahawa mai karfi mace in sai magana ka ji daɗi ne zai hana ka yi ka zo ta kawai ka tayi magana kuma shi kenan sai Allah ya rubuta maka zunubi ba haka ake yi ba at-talazzuz da kalamiha ka zo ka dinga zancen ta kana tsirar ta dan ka ji daɗi ko ba matar ka bace shi ne ake nufi asalar zuwa kalami irin wannan da zaka ce ai wannan ai kaza kaza wannan matan wannan ai wannan ta haɗu kaza ana kai kai kana hudu shi yana hudu sai a samu wani sakaran da shi ko matar shi ce ma zai zo yana ma abokan shi biyar ai ba ku da labari shi an yi kaza kaza kaza kaza kaza to wannan yana daga cikin waɗanda suke daga cikin mummunan matsayi a ranar tashin jama kamar da manzon Allah ya abin da yayi da matar shi zo ya dinga ba da labari ga wani tunda abu ne wanda yake na sirri to na mata ka ba ba a raka bayyana ba balle kuma na wanda ba mata ka ba ka dinga firar da danka jirani wanda shine at-talazzu bi kalami wannan haramu ka dinga zancen wata mace wanda ba mata ka ba dan ka ji dadi to wannan haramu to manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wal lisan zinahu kalam hal shay zinashi ita ce fira wal yadu ita kuma hannu zinaha al-fashu zinarta shine jum'a kamawar da take wal rijlu kafa ita kuma zinahal khuta zinar da annabi yake shine tattakawar da zai hatta ta wurin da zai yi wal qalbu manzo Allah sallallahu alaihi ita kuma zuciya yahwa ita ce za ta so ayi zina wa yatamanna kuma ita ce za ta yi guri ayi wa yusaddiqu dhalika al farju aw yukazzibu manzo Allah sallallahu a karshe ta to farji gaban mutum shine zai gaskatar da zuciya ko kuma ya kare ta duk da ta yi marmari to gaban shi zai abu sai gaskata da ita ko kuma ce kai astaghfirullah sai karyatar da ita ba tare da wannan kenan kaga a jumulta wannan hadisin cikin hikima da Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka duka wannan abun wanda mai ahda ya samu shi shi yasa ake ce mana ne kokari da kulawa da dake kan ko karmar yana su sai a ce a kawo a dauki qur'ani da hadisi ina kai karanta qur'ani ko hadisi ina kai ina sanin ma'ana ga wanda sun rage maka aiki sun rage sun san abubuwan kai karanta ne zaka yi a sarrage a hankali hankali a hankali insha Allah akwai lokacin da zai zo kai ma ka durmiya cikin hadisai ka karanta ka san me ake yi kuma ka karanta ayoyi ka san me ake yi amma ba tare da ka san wannan abun da yake wannan shine tushe shine foundation to abin yana da kamar wuya yana da kamar wuya ba sannan na sha ba mu misali na ayoyi wanda na ji wasu mutane sun musu wata mummunar fassara da ba haka Allah ya yi ba to ba ko ni ka bi irin wannan karatun ne wanda kawai mutane babu karatun da aka yi a ce kawai a zo a fassara Qur'ani to sannan kuma yace wa jimu alal mukallaf ya wajaba akan baligi mai hankali an yuhibba ya so bi sababi ta'atin lahi dalilin bin Allah ya ga wani mutum yana bin Allah kawai dalilin wannan sai so shi wallahi wannan mutum burge ne ke saboda kullum zaka gina zuwa masallaci zaka gina zikirin Allah zaka ba ruwan shi da shiga shi bai sata bai annabi wani abu ne na aikin alkhairi in aka tambaye ka me yasa kake son shi sai ka ce sabilillah wannan ka so shi dan Allah yace kuma wai magana kuma ya in fillahi ma'ana dan Allah bi sababi ma'asiyatin lahi dalilin saban Allah da aka yi to su ma wannan magana da aka yi na so dan Allah da idan Allah su ma akwai hadisi da ayoyi wanda suke magana akan su qala subhanahu wa ta'ala Allah wanda yake mai ya tsarkaka kuma ya daukaka Allah yake inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله تبارك وتعالى يتي إنما وليكم الله سببين سبكم ونن آية أقول الله بن سلام وندا yana daga cikin Yahuda wanda suka musulunta suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan ma a ce shine yafi shahara a cikin duk lokacin da za a bada misalin Yahuda wanda suka musulunta sai a ce ka Abdullahi bin Salam wa ashabi kamar Abdullahi bin Salam da kuma abakan shi to bayan ya musulunta sai suka dinga samun izaya daga ɗan uwan Yahudawa duk suka kaurace suna ta su shine sai kawo jaje wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna qaumana ajaluna ita ya rasulullah mutanen mu sun kaurace mana ko kuma sun wata magana da ta yi kama da wani ma'ana ya jajirciya mutanen su sun kaurace mishi to sai wannan aya ta sauka sai Allah ya ce inna ma waliyukumullah lalle ne wanda yake masoyin ku a yanzu majibincin lamarin ku shine Allahu Allah wa rasuluhu da kuma manzon shi wallazina amanu da kuma waɗanda suka bada gaskiya ina kai ta kwantar ma Abdullah bin Salam wanda yake da masoyi kamar Allah da manzon Allah da mummune yau yahuda dukan su masu gamu su bar shi nan aka to yanzu wanda yake masoyin ku majibancin lamarin ku shine Allah ma'ana shine zai tsinci lamarin ku shine kalle wanda yake ya tantance ku bauta mishi shine soyayyen ta Allah ana cewa Allah masoyin ku ne sai a manzon Allah sallallahu kuma shine masoyin ku ma'ana ku dauke shi a matsayin wanda za ku bi shi kuma shine zai zamanto tsanin ku tsakanin ku da Allah shine zai zama to wasu da kuma girma tsakanin ku da Allah wannan shine rukun ma'aiki da za ku yi a matsayin masoyi duk kuma alladina amanu da za ku rike su a matsayin masoya shine ku taimake su ku kawo musu dauki a cikin dukkan lokacin da suke bukatar taimako da haka soyayyar da za a yi da Allah ba ɗaya ba take da wanda za a yi ta manzon Allah ba ɗaya ba take da wanda za a yi ta mu'mini duk da Allah ya dinga kawo wa wa wa wa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu amma yadda kaifiyar soyayya suke kaban nan a ɗauki Allah a matsayin masoyi shine abota mishi shi kaɗai kuma shine zai tsinci na maranka maka koyi a ɗauki manzon Allah kuma a matsayin masoyi shine a bi shi kuma a ɗauke shi a matsayin wasiƙa tsakanin mu da Allah sannan kuma a riƙe waɗanda suke sun bada gaskiya a matsayin masoya shine a taimake su a kula da su a bada haɗin kai gare su to sai aka faɗi wannan ma'ana dan a nutsar da zuciyar Abdullah bin Salam da sauran Yahudawa da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wallazina amanu kuma da su ba da gaskiya allazina yuqimuna salata sune wa'annan wa'anda suke tsayi da sallah wa yutuna zakata kuma suke ba da zakka wa hum raki'una kuma su suna masu ruku'i to sai malamai suka ce kakani da bayan an san an ce allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata kuma a ce wa hum raki'una ai ruku'i ma a cikin sallah yake to sai aka ce wannan raki'unan nan wata ma'ana ce ba wai ainihin sallah ake nufi ba to an yi maganganu da yawa a kansa wasu sun ce ana nufin sallan nafila ma'ana banda sallar farilla da ke da babu zakka kuma suna salloli na nafila wasu ma suka ce a'a ana nufin sadaka ta nafila yi usulan zakata suna ba da zakka wadda take ta farilla wa hum rajiuna kuma suna ba da kuma zakka sadaka wadda take wannan wadda ba ta dole ba ka ba mutum sadaka ba don sakakka lokacin da yayi ba misali ko kuma aka ce a'a wai an ce ne ta sauka ne akan sayyidina ali wa hum rajiuna da aka ce wai shi ma'ana ana nufin wanda suke masu yawan kyautatawa su kawai yawan son kyautatawa ne kuma suna gaggauta wajen kyautatawa aka ce abin da yasa aka ce an sarkar da ita akan sayyidina ali ya kasance yana cikin sallah wani almajiri ya yi mishi bara ya roƙe shi sai fidda zoben da yake hannun shi sai ya bashi to sai aka ce kamar akan shi ne ake nufin wannan umra ki irin to sai Allah ya ce cewa eh eh wa man yatawalla Allah to duk wanda yayi soyayya ga wanda ya so Allah ya dauki Allah matsayin shine masoyin shi shine majibantin lamarin shi wa rasulahu kuma ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walladina amanu kuma ya so waɗanda suka ba da gaskiya fa inna hizballahi Allah yake so lalle ne jama'a na Allah humul ghalibun sune masu rinjaye kaga kenan da Abdullahi bin Salam hankalin shi ya kwanta da sauran musulman Yahudawa yanzu yan wasu in suna so ma su bar su kai da kake da Allah kana da manzon Allah kana da wani ka bada gaskiya kuma Allah ya baka garanti cewa waɗannan jama'a su ne za su yi rinjaye ka kenan hankalin su ya kwanta to sannan kuma wata aya ita ma da ta karfafa har wannan ne akan soyayya tsakanin mutane da kuma a so mutum dan Allah ko a kishi dan Allah ko a kaurin tama wanda ba na kirki ba wata aya ita kuma cikin suratul mujadala Allah ce la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الله تبارك وتعالى يتي لا تجد قوما بذاك سام متانبا يؤمنون بالله وند في سن إيمان ده الله سن بارك سيادة الله واليوم الآخر كم سن بارك سيادة ران الله تو بذاك سامي سبا يوادون من حارب الله suna abuta ko suna soyayya da wanda ya bauɗe ma Allah. Ka gani ko? Allah ne da karshe wani su kawai bai yiwa a samu mutumin da ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ran lahira sannan kuma a same shi yana soyayya ko yana abuta da wanda su kuma sun kauce ma hanya. Yawwa sai Allah yake walau kanu aba ko da sun kasance iyayensu ne wanda suka haife su in suka ga sun bar hanyar Allah to ba su ɗaukan su a matsayin masoya kuma ba su abuta da su. aw abna'ahum ko kuma iyansu ko da sun zama to iyansu ne suka bar hanyar Allah to babu su babu su aw ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu ko ƴan uwansu ne suka bauɗe ma Allah to ba su soyayya in dai mutum ya imani da Allah da ran lahir aw ashiratan ko kuma jama'an su dangin su ko su ne suka bauɗe ma Allah to ba su yin soyayya da su ba su abuta da su ulaika tananka wa'innan wa'inda Allah ya zana kataba fi qulubihim al-iman to sune wanda Allah ya tabbatar da imani kataba ana ana nufin asbata Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafa su da wani ruhi daga shi Allah to ruhin nan an mushi fassara da yawa an ce ana nufin haske an ce ana nufin taimako ko kuma ana nufin alqur'ani ko kuma ana nufin mala'ika jibril Allah ya karfafa su da haske ko kuma Allah ya karfafa su da taimakon shi ko kuma Allah ya karfafa su da alqur'ani da hujjoji yadda za su yi hujja da su ko kuma a Allah ya karfafa su da mala'ika jibrilu zai zo musu lokacin da ransu zai fita sai ya kauce musu abubuwa wanda suke na musiba sai suka da imani to ala ayi halin dai waɗannan mutanen Allah ya yaba su har Allah ya ce ya tabbatar da imani a zuciyarsu kuma ya karfafa su da ruhi da shi me yasa dan ba su so wanda ya bauɗe ma Allah ko da iyayensu ko da iyayensu an ce wannan akan Abu Ubaidah ibn Jarrah da shi ake yana daga cikin wanda tun da shi ya kashe baban shi wanda yake na matsayin kafin shi dalilin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi baban shi ba to kake nan Allah ya kai da yace ba a samu wanda yake imani da Allah ya lahira kuma ya so wanda yake ko ya abuta da wanda yake ya bude ma Allah haka nan kuma au abna'ahu shi ma a cikin sahabban sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a yakin Badar akwai wani abin da ake mishi mubaraza kafin a kai ga yaki ana gwada kamar ƙarfi ko isa sai a samu wani mai ƙarfi ya fito ya kira da yace ina wani mutum zai yi gaba da gaba da shi ba cikin jama'a ba ne kawai da wani da wani sa'i ko kuma wani sa'i zo ko kuma cikin jama'a zai sai ko wannan to sai na abubakar a lokacin akwai wani ɗan shi wanda yake a lokacin a matsayin bai musulunta ba sai man ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullahi kamar izini in yi mubaraza da shi in zaman to a cikin ko da a cikin noma ta fara za a tafi da ni kamar izini ɗan shi wanda ya haifa kaga Allah ya tare shi au abna'ahum ko da din sai manzon Allah sai ce a ita haba haba ce Abubakar ce Abubakar kai hakuri yace ka ni'imtar da ka dadadar da zuciyar mu da rayuwar kamar muna son ka halin kai hakuri ka ka ku bar da kenan ka aje tsautsaye samu irin soyayyar da Allah ya kamata na Abubakar sai aka tuna shi amma shi da a gaske ya zo shi da ɗan shi wanda ya haifa shi gaba da gaba da shi ko da shi zai kashe ɗan ko ɗan zai kashe shi kaga Allah ya misali sai au abna'ahum haka nan kuma abu kuma nan haka nan kuma cikin yan uwansu ma akwai sahabbai waɗanda sun kashe yan uwansu haka nan kuma a shirya tahun dangi da aka ce sai na umar da kanshi shi ma an ce ya taɓa kashe wani kamar halin shi ne ko kuma ɗan halin shi wani dangi ne da wanda yake na wajen mahaifin shi saboda kafiri to kenan yadda wannan sahabban na annabi sallallahu suka zama suke da wannan halin mai kyau cewa suna son mutum dan Allah saboda ya bi Allah kuma suna ƙin mutum dan Allah in ya kauce ma hanyar Allah ko da iyayensu ne ko da ɗiyansu ne ko da ɗan uwansu ne ko da danginsu ne to mu ma haka ya kamata mu bi sawunsu shine ne akhiri yake ne wa an yuhibba lillahi wa yabghadha da haka kenan duk wanda yake ya rena littattafan shi wallahi addinin Allah ne gaba ɗaya ya rena amma in kana so ka san addini a sauƙaƙe to wannan littattafan wanda mutane suka rera suka ɗauke su ka karanta a hankali a hankali insha Allah za a waye gari har manyan littattafan ma ka karanta su maka gane da haka dukkan abin da kai sun faɗi sun shimfiɗa za su gaya maka hujjar shi a cikin ayoyin alkur'ani za su gaya maka hujjoyin shi a cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai hankalinka da kai inda za ka riski wannan ma'anonin ba amma a taƙaice an zo an sauƙaƙe maka da haka kenan mu dinga ƙoƙari wannan shi wannan so dan Allah na ko dan Allah har ma Allah yake shi ne kadai aikin shi wanda bai da hadari tauhidi kan shi yana da hadari a iya na kirki ko la haji a iya wanda ya amsu ko bai amsu ba haka sallah haka azumi da kowane abu amma banda ka so mutum dan Allah ko ka ki mutum dan Allah shi wannan kana yi kawai tuniya amsa a wurin Allah kaga wani mutum kawai dan kaga mutumin Allah ne kake kin shi sannan kuma kaga mutumin da ba na Allah bane kake shi ko jiki ɗaya kuka fito in dai kai muni ne na gaskiya to za ka shi sai dai in ya komo kan hanyar Allah to alhamdulillah za mu fara cikin soyayya dan Allah da kuma ki dan Allah da yake lokacin isha ya dan matso sai kuma Allah ya gwada mana ranar ce insha Allah za mu dasa mu ci gaba muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatun mu sai mu salati goma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba اللهم صل على اللهم صل على kan ta kudu wallahu ku da bismillah hadiya ga mahaifanmu da marganya musulmi duka Allah ya sada mu karanta salatu fatin duk su kawo mu Allah ya da karshen mu Allah ya biya bukatun mu duka wannan ƴan uwana Falastinawa Allah ya taimake su Allah ya taimake musulunci da musulmai Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka hallaka Isra'ila da mataimakan su da dukkan wanda ke goya musu baya Allah ka taimake musulmai duk inda suke mu bukatun mu Allah ka yi mafi sani da su wannan hali da ka samu take da nigar Allah ka yaye mu Allah ka kama na fatahi Allah ka ba shi wa gabanin mu adalci ka ba su gaskiya masu kare kasa Allah ka taimake su akan kare kasa duk wanda yake nufin ka da shari Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu arziki ne albarka Allah ka ba mu ilimi ne amfani Allah ka biya mana dukkan bukatun mu da mu ba mu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فجاء كبير واسع من فضله يا رب صلى منك لسان تبطك هذه الصلاه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحج حقا هذه الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين